alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar laraba a yau a 22 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 11 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na daura GRA katsina state wanda muna cikin tafsirin ayoyin suratun nisa yau za mu tashi akan aya ta 125 da izinin allah amma gabanin nan za mu yi amfani da wannan dama wajen isar da sako guda biyu sako na farko a muna marabtar 'yan uwa waɗanda suka halicci wannan majalisi namu da fari dai muna marabtar kowa da muka kasance muna tare da ku a cikin wannan karatu tun tsawon farkon wannan ramadan har izuwa wannan lokaci shi ɗan gida ba sai an marabce shi ba amma akwai waɗanda suka yi takanas daga nesa suka halicci wannan ainihin wato majalisi akwai wanda ina ga ɗan uwa ya ce yayo takanas daga nan da magaran jiya ya sami an kunce ɗazu muka haɗu da shi yake ya muka gaisa wata lecture da ne ta mata ya ce kuma insha Allahu zai zo wajen wannan tafsiri namu malam muttaka hamza ina faɗi sunan daidai ko daga damagaran yake yana daga ina ne ne to malam sanni da zuwa ahlan wa sahlan Allah ya mai da kai gida lafiya kuma Allah ya ba da ladan tattaki da zumunta da aka yi akwai kuma malam abdulsalam adamu shi kuma daga fatoskum ko yobe ya ce ko jiya ya zo to na manta ina ta zan gabatar da shi to kuma ina ta sauri za mu shiga cikin karatu malam sanni da zuwa ahlan wa salam ai ba kai bane kwamin da kake gida kai ko yana ina malam abdulsalam ahlan wa salam to masha Allah sanni da zuwa kuma Allah ya maida kai gida lafiya akwai um, babban nos da muke tare da shi abba sale garba da kano shi ɗalibina ne daga a jami'ar istiqama ma'ana ɗalibinmu ne to kuma sai allah ya jeho mana shi aiki nan garin yana ina ko ya gudu ne yau ka sa hula kenan ko masha allah ya gama istiqama wannan suna ɗaya daga cikin ɗalibai masu ƙoƙari ƙwarai da gaske eh malam abba a sale abin nan garba yana daga cikin wanda suka gama nursing department sun gama yanzu ina ga internship ne kuke a nan ko medical center a nan daura e, to akwai an ce malam alu da karamar hukumar kura local government kano kenan suna nan wasu ba su so a faɗi sunansu ne amma muna maraba da dukkanin wanda ya zo ya zauna har 'yan dauran mu ma muna marabta kanmu da kanmu ina fata mun fahimta allah ya saka kowa da alkhairi kuma allah ya mai da ku gida lafiya a abu na biyu muna so mu amfani da wannan dama yan uwa da suke i'tika a wannan masallaci ba ittifaki ba wani zai iya faɗin i'tika ba sai ya ce ittifaki i'tikaf ake abin nan ibada ce mai girman sha'ani kwarai da gaske ana so bawa ya shagaltu da abin da ya kawo shi wannan ibada mai tarin alfano ya ishe ta falala a matsayin a ce ka killace kanka baka komai sai ambatan Allah sai zikiri sai karatun ƙur'ani sai kusanci ga Allah maɗaukakin sarki to wannan ya dace a ce abin da ya baro ka da gida daga gida ya rabo ka da iyalanka ya rabo ka daga cikin 'yan uwanka to ka shagaltu da abin nan da ya kawo ka ɗan uwa kada ka shagaltu da wani abu na daban ba daidai ba ne ka zo itikafi yau kai ne musu can ko kuma tattaunawa can abin da bai dace ba mai itikaf yana da siffofi da ya kamata a ce ya siffanta da su kamata ya a ce mun yi ainihin wato tsinkaye tun kafin lokaci irin wannan mun faɗakar to amma karatun ne namu muna tara su da yawa shi yasa wannan karin ko tambayoyi ba ku cika ganin muna ainihin wato amsawa ba don haka dai ku ji tsoron Allah masu i'tikafi ku ainihin wato dinga gabatar da abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ku gabatar musamman ka kasance a matsayin bauta ce ka zo za ka gabatar da ita a cikin wannan ɗakin Allah to bai dace a ce kana yin wani abu wanda bai dace ba ka ji cewa kai ɗin nan kana so ka fita da kankarar zunubi ne kana so ka zamo wani watakila ɗan ƙaramin waliyi ko kuma babban waliyin ma ka zamo na kusa ga abin nan ka zamo bawan Allah na ƙwarai ka shagaltu da karatun ƙur'ani da zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da salloli banda wannan ka rabu da dukkanin wani abin da zai ja maka saɓani rugujewar wannan ibada ɗin watakila kai ne tsalle-tsalle can kai ne fita to ka fita ka je ina in ka fita kai ka ruguza itikafin naka kenan ka fita ba tare da wani abin nan sababi ko uzuri karɓaɓɓe ba an gane da kyau don haka dai a shagaltu da ibada 'yan uwa a sannan kuma ba wai ka zo itikafi bane kai ta bacci watakila ana gabatar da sallah kai kuma ka je kana ta sharar bacci to me ka zo yi kenan in bacci ne ai akwai katifa mai laushi a gida ka baro ta nan kuwa da kai sai kafet ne an gane da kyau to wannan ibada ce ta daban kake so ka samu damar wannan ibada din wannan ba karamin al'amari ba ne muwa ba daban nauyin da kuka dora mana ba ai da guri za ku yi mana anan a zo a fafata to Allah ya albarka Allah ya ba mu dacewa ya sa muna daga cikin yantattun wannan ainihin wato wanda Allah yake yanta daga wata zuwa aljanna arama mi Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa man ahsanu dinan kuma wane ne yafi kyawun addini mimman aslama wajhahu lillah sama da wanda ya mika fuskarsa ga Allah madaukakin sarki sama ga wanda ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki wa huwa muhsinun alhali yana muwahidi yana mai ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da tauhidi wattaba'a millata Ibrahim hanifan kuma yabi tafarkin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam hanifan tafarki miƙaƙƙe wanda ya karkace wa dukkanin wani addini in ba na musulunci ba ina fata mun fahimta wattakhadha Allahu Ibrahim khalila kuma Allah maɗaukakin sarki ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗayi me badaɗayi yaya badaɗantaka take za mu bayanin ta insha Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi kuma abin da ke sammai da ƙasai dukkaninsu na Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita kuma Allah maɗaukakin sarki ya kasance iliminsa a kewaye yake da dukkanin komai subhanahu wa ta'ala wannan aya da muka ji ta biyo bayan waɗancan ayoyin da muka gabatar a jiya Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗi sakamakon mabiya shaiɗan waɗanda suka bi ruɗin shaiɗan wanda shaiɗan ya ce lalle sai ya ɓatar da su sai ya musu kaza da kaza Allah ya nuna dukkanin ko wanda ya bi wannan ruɗu na shaiɗan ya yadda da ɓatarwar shaiɗan ula'ika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa a gefe guda wallazina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa man asdaqu min Allahi qilan laysa bi amanijikum wala amaniji ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min duni Allahi waliyan wala nasiran ajiya mun tattauna ba wai al'amarin ya danganta da burace-buracenku ku bane ko musulmi ko kuma burace-buracensu su ahlul kitab a'a yadda lamarin yake mai ya'mal su'an dukkanin wanda ya aikata mummuna yujza bihi za a sakan ya masa da shi wa mai ya'mal wa mai ya'mal mai ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani majibincin lamari ko kuma nasiran mataimaki in ba Allah maɗaukakin sarki ba an gane da kyau to sai Allah a wannan aya ya ce wa man ahsanu dinan wane ne ya fi kyawun addini sama da wanda aslama wajahu lillah sama da wanda ya miƙa ainihin wato fuskarsa ga Allah miƙa fuska ga Allah ana nufin yayi saranda total submission ya sallama ya miƙa kai ga Allah maɗaukakin sarki don haka dai yadda fassara take yi ai babu mai kyawun addini sama da wanda ya miƙa ya sallama wa Allah maɗaukakin sarki komai nasa wa huwa muhsinun hal ne wannan alhali yana mai ɗayanta Allah maɗaukakin sarki muhsinun ay muwahhid yana mai ɗayanta Allah maɗaukakin sarki da addini wattaba'a millata ibrahim hanifan kuma ya bi tafarkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan hanifan wato wanda ya karkace alma'il anil adiyani kulliha illa al-islam wanda ya karkacewa dukkanin wani addini in banda musulunci ma'ana annabi ibrahim an ce masa hanif ne saboda menene ya karkacewa dukkanin wani addini malam shi kadai fagayya shi kadai lokacinsa ya kasance mumini gabanin wasu inna ibrahima kana umma annabi ibrahim shi kadai al'umma ne malam don haka annabi ibrahim ya cika abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da su da dama shi yasa allah yake cewa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamnahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin ko kuma ahdi adh-dhalimin ya cika su dukkanin kalmomin nan da aka jarabce annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da su waɗanne kalmomi ne malamai sun tattauna wasu su ce su ne dangogin abinda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi da abubuwa kyawawa nagartattu ɗabi'u masu tsada da Allah ya siffanta wasu muminai goma cikin suratul tauba goma cikin ahzab goma cikin mu'minun to wanda ya fara cika waɗannan siffofin ya siffanta da su shine annabi ibrahim salatu wassalam ba haka kawai ya samu wannan title din na badadantaka ba kasantuwarsa cewa badadayi ne na allah maɗaukakin sarki sai da aka yi gumurzu ba haka kawai allah yake rikar mutum a matsayin badadayi ba an gane da kyau shi yasa allah yake yaban annabi ibrahim a wurare da dama والسابقون الأولون من بائتبا التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سفوا فيني قداغوما إن كالسا فذاك ساميسو النبي إبراهيم شيني فرقم وإبراهيم الذي وفى يتكوى النم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات هر إزوا والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن كلسا فاسو النبي إبراهيم شيني فرق وان دي فارد تكا وأن صفوفهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم قول أمانتهم أمانتهم وحيد وفي سال داريا ابن كثير يكرنت والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون النبي إبراهيم شيني فركم وندي فارة شكا وأنا كينام قدانا قوم توبة قوم أحزاب قوم مؤمنون نوى كينام ثلاثون كاملة ثلاثين تككو سكتيتو النبي إبراهيم شيني فركم وندي فارة شكا وأنا cikawarsa da waɗannan shine abinda Allah yake yabansa da cewa wa Ibrahim alladhi waffa ay ya cika abinda aka jarabce shi na wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ya cika su da haka annabi Ibrahim ya cancanci wannan suna da ake jingina masa a matsayin cewa wato abul anbiya ina fatan fahimta annabi Ibrahim jagoran masu tauhidi kenan sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim ya fafata ya fafata da masu bautar gumaka ya fafata da masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar taurari ya fafata da masu bautar mutane ubangiji yake labarta mana a cikin alkur'ani kowanne da matsayarsa lokacin da yake labarta mana akan namrud alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit ko kuma ƙala ana uhi wa umid wa maddu ana kenan ko sai shi ma ya ce yana yi قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين kaga aka jarabce shi da namrud karshe ya makure shi ya kai shi kar da hujja Allah ya labarta mana yadda ya fafata da masu bautar taurari da wata da rana وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض والأرض والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل فلما رأى, رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ويهقري أمن أن تنيا مدد كراتون مكيبا أنقاني دكيو ya buga da su kuma ya makure su da hujja na ƙarshe wanda ya fafata da su masu bautar gumaka su ma bai bar su ba sai da ya tattauna da su ka san in kana neman wanda ya tattauna tattaunawa ta hankali ta ilimi ya kai su ƙure shine annabi ibrahim alayhi salatu wassalam inda Allah yake ba mu labari a cikin suratul anbiya wa laqad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun har izuwa lokacin da ya bari ba sa nan faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت كوكما أأنت ko kuma a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha ku tambaye shi in ya kasance suna da hankali faraja'u ila anfusihim fa qalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun qala to ya samu dama ya za ku bauta abin da baya ji baya gani ba zai iya muku komai ba kai da Allah uffin lakum zalima ta'buduna min dunillah afala taqilun hujja ta ƙare ba magana ba abin faɗa shi kuma mai abin faɗa baya faɗa a koda yaushe mar abin faɗa shi yake faɗa a koda yaushe to tunda ba abin faɗa sai faɗa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin to labarin Allah kuma sai yazo qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bi kaidan faj'alnahumul aksarin zuwa ƙarshe yan uwa ka riko da tauhidi Allah zai taimake ka a duk inda ka shiga kamar yadda ya taimake annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ubangiji yace wa man ahsanu dinan babu wanda yafi kyautata addini mimman aslama wajhahu lillah sama da wanda ya mika wuya ga Allah madaukakin sarki wattaba'a millata ibrahima hanifan an gane da kyau واتخذ الله إبراهيم خليلا وبنجي الله مدوك كنسركي يارك النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمتين بدادي لفظ خليل da aka rike shi a nan me ake nufi da wannan kalma ɗin malamai suka ce riƙar annabi ibrahim wassalam da aka yi khalil a nan gurin ba haka kawai al'amarin ya zo ba sai da allah ya jarabce shi da abubuwa da dama sannan Allah ya bashi wannan title ɗin ya bashi wannan suna na Khalil gabanin nan mami ake nufi da Khalil ne lafazin Khalil da hulla ne ita kuma hulla wato shine mafi ƙololuwar ƙauna da soyayya mafi ƙololuwar soyayya an gane da kyau tafi mahabba za mu ji menene bambancin hulla da mahabba da izinin Allah amma gabanin nan malamai suka ce ko kuma mu fara daga ita ɗin ita in aka ce alhulla khalil kenan tunda Allah maɗaukakin sarki waɗanda ya ɗauke su ko ya riƙe su da wannan title ɗin mutum biyu ne cikin annaba kwata daga annabi ibrahim wattaqadallahu ibrahima sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin yake cikin muslim annabi yake cewa inna allaha ta'ala qad ittakhadani khalilan lalle allah ya riƙe ni a matsayin badadai sallallahu alaihi wasallam anan zamu gane kuran waɗansu wanda suke cewa shi annabi ibrahim khalilullahi ne annabi muhammadu kuma habibullahi to ai da wannan faɗin ka nuna annabi ibrahim yana gaba da annabi ibrahim to shi annabi muhammadu habibu ne kuma khalilullahi ne sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta yan uwa tsakanin alkulla da almahabba akwai al'umum wal khusus almahabbatu amma ma'ana ita almahabba ita tafi gamewa an gane za a iya cewa Allahu yuhibbul muttaqin yuhibbul mu'minin yuhibbul muhsinin yuhibbul sabirin yuhibbul muti'in yuhibbu kaza yuhibb ma'ana ita ta zamo gama gari ta zamo gamewa an gane da kyau a'a watakila ma wani sai ya ce shi ma yana son waccan waccan tana son wancan wannan lafazi ne gamamme kowa ya tashi sai amfani da soyayya ina son wane tana son wance shi ma yana kaunar wane yana an gane da kyau to lafazin soyayya gamamme ne amma kaga wannan hulla din wane yaro ina fata an fahimta ba kowa da kowa ake yi wa shi ba shi kadai in ka riƙe mutum a matsayin badadaye to ba a masa sharik ba a sa masa kishiya mutum ɗaya ake riƙa shi yasa Allah madaukakin sarki gabanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya riki annabi Ibrahim kadai a matsayin khalil ne sallallahu alaihi wasallam saboda waɗancan abubuwa na jarabce jarabce da muka yi muƙaddima da su a fari an gane da kyau Allah ya rike shi a matsayin badadayi to sai annabi kuma sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya rike shi a matsayin mai wannan badadantakar ya rike shi a matsayin badadayi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta abu na biyu bambancin da ke tsakanin alhulla da almahabba suka ce ita a bangaren al'umq wal kamal ma'ana ta bangaren abin da ya shafi ƙololuwa da zurfin abin da ke nuna soyayya da kuma cikar wannan soyayya ɗin suka ce ita alkulla hiya kamalul mahabbati wa ghayatul hubbi wato ita hulla ɗan uwa ita ce kamalul mahabba duk wata cika ta mahabba ta soyayya an gane da kyau to za ka samu wannan mai take da suna hulla ɗin shine ƙololuwar wannan shine cikar wannan abin da ya shafi mahabba ƙarshen soyayya kenan ƙarshen ƙauna shine ma'ana kamalul mahabba wa ghayatul hub so yana da makura tambaya ku nake so yana da makura ba shi da shi to in ma yana da shi ita hulla ita ce makurar wannan ainihin wato so ko kuma mahabba ɗin ita kuma mahabba za ta iya zamowa daraja ce mataki-mataki ne za ta iya zamowa ainihin wato al'aƙallu fi shidda ma'ana idan wancan yana son wani to ya danganta da irin son da yake masa wani sonsa goma cikin ɗari talatin cikin ɗari hamsin cikin ɗari gwargwadon yadda ake yi wa wannan mutumi ɗin ina fatan fahimta amma idan aka ce hulla ce a ita kam sai dai ta ƙura maleji ɗin sai dai magana ɗari bisa ɗari ko kuma ma ta haka ina fatan fahimta to kaga kenan ita ta fi cika ita mai kenan ita alhulla ina fatan fahimta sannan abu na uku bambancin almahabbatu wal hulla ita tana hana maka ta sa kai kishiya a cikin wannan soyayya ɗin in dai ka riƙe mutum a matsayin badadayi to ba za ka haɗa shi da wani ba an gane suka ce alkhalil la yaqbalul musharaka in dai ka ce wannan khalili na ne to baya ɗaukan ka ce wa wani shi ma khalili zai ce wancan khalili na ne wancan khalili na a ina to ba khalil ɗin ba ne khalil ɗaya ne shi yasa za ka ji sahabbai suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ausani khalili badadayina ya mini wasiti shi kadai suka ruka a matsayin irin wannan makurar soyayyar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta dan haka kuma alhulla aidan suka ce tastalzimun firadal mahbub wato ita hulla din nan dole in ka ce ita zaka yi mutum to fa shi kadai zaka yi wa ba ku ji wancan hadisin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan da a ce zan riki wani a matsayin badadayi to da na riki Abubakar a matsayin irin wannan hulla din to amma me yasa ba zai yi wa Abubakar ba ku bani amsa ban ji ba na Aisha ina saboda ya bawa Allah wannan hulla din ina fata mun fahimta wato ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Allah kuma Allah yana son annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya rike Allah a matsayin wannan title din don haka shi ma Allah ya bashi a matsayin annabi Muhammad habibullahi ne kuma khalilullahi ne sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta sannan suka ce a bangaren hatta ta bangaren alma'anar lugawi ta bangaren luga din saboda ita wato hulla mushtaqatun a mushtaqatun ce daga takhallala shay an gane fi ruhi ma'ana idan abu ya zamo ya haɗu da wani abu a cikin rai ya samu aka samu almazdu suka haɗe suka zama ɗaya a kusanci a komai ta yadda babu abin da ke raba su malam malam duk ƙaunar da kake mata ba za ka iya mata wannan ba ba za ka iya mata wannan ba an gane da kyau abin da ake so ka riƙe khalil a wannan ya zama maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama maka badaɗayinka sallallahu alaihi wasallam duk abin da za ka yi na addini ba za ka yi komai ba sai abin da ya shari'anta sai abin da ya koyar ina fata mun fahimta shi yasa muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi ruwayar muslim inna allaha ta'ala ittakhadani khalilan lalle Allah madaukakin sarki qad ittakhadani khalilan ya rike ni a matsayin badadayi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan sune waɗanda Allah ya rika a matsayin badadantaka din nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana raddi akan ire-iren waɗanda suke ganin ai shi Annabi Ibrahim title ɗinsa shine a ce masa Khalilullah Annabi kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce Habibullah to wannan ai akwai naqasu akwai tawaya sai dai ka ce masa habibullahi ne kuma khalilullahi an haɗa masa bainal mahabbati wal khulla sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta anan kafin mu gintsa wannan nasara suka ce to an zo gurin kaji wai hadda suka re a hadda suka za a menene a cin danku a hadda su kare mana a menene a gudun layya to wa ya damu da kai kai ta tsayawa mana ba zai ma kula ka a wajen layya to wai hadda su ma suka ce to a'a tunda kuka ce hulla din nan Allah ya riki annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin badadayi to me da mu ma mun zo mun ce Allah ya riki annabi Isa a matsayin da an gane da kyau wai su suna ganin ai riƙaɗɗa da Allah ya ce yayi in har za ku ce Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadantaka to dole ku yadda da cewa ya riki annabi Isa a matsayin ɗa sai mu ce ai kaji rashin fahimtar larabcin da kuma rashin fahimtar hakikanin al'amari ku fa cewa kuka ya rike shi a matsayin ɗa shi kuma ɗa ga Allah tawaya ne na ƙasu ne saboda ɗa ni da kai mu muke buƙatar ɗa shi kuma Allah baya buƙatar ɗa cikakke ne baya buƙata akan dukkanin mahaluki ina fata mun fahimta saboda shi ɗa jinsi ne ita kuma hulla ba jinsi bane ko kun sawa Allah jinsi ne ina fata mun fahimta to wannan shine babban raddi da zaka yi musu ma'ana shi da da kake gani wato jinsi ne shi kuma Allah babu wanda yake sa masa jinsi ina fata mun fahimta amma kuma Allah zai iya yiwa ya ce yana son wane yana son wane ya riki wane da wata soyayya ta musamman ta daban wannan bai zama aibu ba idan Allah ya ce ya riki wane da wata irin soyayya ta daban yana nufin zai masa rahama zai ji kansa zai kaza zai kaza dinsa amma ku da kuka tashi sai kuka ce ya rike ɗa sai kuka jingina masa ɗa wannan kuma zalunci ne ina fata mun fahimta saboda shi Allah lam yalid wa lam yulad ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fata mun fahimta to anan gurin sai malamai ma suka ce a daidai nan gurin walillahi a menene wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu ibrahima khalilan suka ce ma jumla ce i'tiradiyya ma'ana jumla ce wanda la mahalla laha min al-i'rab jumla i'tiradiyya ba ta da mahalli la mahalla laha min al-i'rab amma siqat li gharad at-ta'zim wat-ta'kid an kawo ta ne li gharad at-ta'zim saboda girmama sha'anin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ina fata mun fahimta wannan kenan sannan suka ce shi lafazin makoma kansa na ainihin wato alkhalil ɗin can abin da ya sa kuka ji an cewa annabi ibrahim alaihissalatu wassalam khalil suka ce kamar yadda razi ya kawo wasu fuskoki ya ce alwajhul awwal anna khalilal insi huwa alladhi yadkhulu fi khilali umurihi wa asrarihi ma'ana in aka ce wa mutum khalil ne khalil din wane ne to shine wanda yake shiga cikin al'amuran ƙololuwan al'amuransa da sirrikansa ba abin da bai sani ba naka an gane da kyau ya narke a kai kai ma ka narke a shi makurar ƙauna da soyayya kenan ina fata mun fahimta to wannan shine makurar nuna ƙauna kamar yadda muka faɗi a ɗazu to in haka ne kuwa to ta wane wajahi ne za mu fahimci cewa Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil nasa sai malamai suka ce lamma atla Allahu Ibrahim alaihi salam alal malakutil a'la wal asfal wal asfal wal'asfal lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsinka yadda annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dangane da almalakut ababen halittu da suke na sama da na ƙasa kuma wada alƙawun marratan ba da ukura ila tauhidillah ya kira mutane lokaci bayan lokaci akan a ɗayanta Allah kamar da yadda muka yi muƙaddima a ɗazu ko ko ba gane ba sannan ya hana su wannan bautar gumaka ya hana su bautar taurari da wata da rana ya hana su bautar gumaka ya hana su dukkanin abinda in ba bautar Allah maɗaukakin sarki ba har ya zamo imam inni ja'iluka linnasi imama Allah ya sanya shi jagora liman a tsakankanin musulmi to wannan abin da Allah ya yi masa ta goma shin ya cancanta ya zamo khalilullahi ina fata mun fahimta haka wasu malaman suka faɗi wajahi na biyu suka ce alkhalil shine allazi yuwafiquka fi khilalik ma'ana shi ne wanda yake dacewa da kai a komai duk ra'ayinka za ku samu ɗaya kuke da shi ba ku saɓawa da shi an gane da kyau to Allah maɗaukakin sarki a annabi Ibrahim babu abin da yake so sama da abin da Allah yake so haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah yake so shi yake gabatarwa an gane da kyau kuma abin da Allah yake so shi bayan Allah nan su ma suke zartarwa a ban ƙasa mai yuti'ir rasul ai an gama malam wanda yayi wa manzo da'a ai kamar yayi wa lalle ba ma kamar bane yayi wa Allah madaukakin sarki da'a ne ina fata mun fahimta bari mu leka cikin kasha zamakhshari yake cewa innal khalil huwa alladhi yusayiruka fi tariqika in aka ce al khalil shine wanda yake kasancewa da kai abokantaki aboki cikin tafiyarka an gane da kyau a lokacin tsanani a lokacin da kake buƙatar abokin tafiya a lokacin da kake buƙatar mataimaki to ba zai taɓa rabuwa da kai ba ina fata mun fahimta wani wajahin na hudu suka ce alkhalil huwa alladhi yasuddu khalalaka kama tasuddu khalalahu shi alkhalil shine wanda yake toshe wata masoka taka kamar yadda kai ma kake toshe masokarsa ma'ana ya zama kai ka zama shi ka narke a shi a kada kuma ma'aro wata riga ina fata mun fahimta dan kada wasu ce to ai shi ma annabi kenan ya abin da da ake so a ce yan uwa idan Allah ya ce wa annabi khalilullahi ne to yana nufin annabin nan yana bin Allah sau da kafa baya saba masa kuma shi ma wannan annabin yana son ainihin wato Allah yadda yake so a kasance ina fata mun fahimta to bari mu bar shi haka Allah dai ya faɗi wattaqadallahu ibrahima khalilan Allah madaukakin sarki ya riki annabi ibrahim alayhi salatu wassalam a matsayin khalilullah wa kana Allah bima ya'maluna muhitan haka ne walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya ce dukkanin abin da ke sammai da kasai na Allah madaukakin sarki ne wa kana Allah wakana Allah bi kulli shay'in muhitan kuma Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne ko kuma iliminsa a kewaye yake da dukkanin abin da suke aikatawa sama da ƙasa ka dubi girmanta ka dubi duk abin da ke tsakankanin sama da ƙasa sai aka ce maka na Allah ne subhanahu wata'ala to don haka duk wannan abin da ke faruwa din kuma Allah madaukakin sarki ya sani babu wani abin da zai faru babu wani abin da zai bayu a zai boyu face da ilimin Allah madaukakin sarki ya san yaushe ne ya san yaya ne ya san kadarinsa girmansa da komai Allah ya sani subhanahu wata'ala ina fata mun fahimta to Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce menene armun ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا بال وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na kafin nisa kuma suna neman fatawarka game da lamarin mata wa suke neman fatawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma suna neman fatawarka game da lamarin mata ƙulga ya musu manzo sallallahu alaihi wasallam allahu yuftikum fihinna Allah ne yake ba ku fatawa game da lamarinsu su mata ɗin wa ma yutla alaikum fil kitabi da kuma abinda ake karanta muku shi na littafi me ake karantawa kuma wane littafin za mu ji da izinin Allah fi yataman nisa dangane da marayu na mata dangane da mata marayu na haƙoƙinsu na dukiya allati la tunahunna waɗannan waɗanda ba kwa ba su haƙƙinsu da kuka yanke musu na sadaki allati la tunahunna ma kutiba lahunna ba ku ba su haƙƙinsu na sadaki da aka yanka musu za ku ba su wa targabuna kuma kuke kwaɗayin an tanki hunna akan ku je ku aure su saboda kun gansu da kyau amma ba za ku ba su sadakinsu ba kun gansu da dukiya amma ba za ku ba su sadakinsu ba wannan a fassara ta farko kenan idan mun ɗauki wa targabuna an tanki hunna idan mun ce ragiba a nan ya yi ta'addi da fi kenan sai ya zama a habbahu amma akwai ragiba wanda yake ta'addi da an sai ya zama abin nan karihahu ya kyamace shi za mu ji duk tafsirin guda biyu ko ya zama kuke kwaɗayin ku aure su saboda dukiyarsu da kyansu ko kuma kuke kyamar ku aure su saboda munin da suke tare da shi ko kuma saboda za su zama muku liability za su zama muku nauyi sai ku ƙi aurarsu wal mustada'afina ai Allah ya nemi ku wasici an fatawa dangane da haƙƙi na waɗannan raunana minal wildan dukiyar raunana daga cikin yara ƙananu wa an taqumu lil yatama bil qisti kuma Allah ya nemi ku wasici da ya nemi ku fatawa game da ku kula da wannan haƙoƙi na marayu ku tsayu a bisa adalci da gaskiya wa ma taf'alu min khairin kuma duk abin da ku aikata na alheri fa inna Allah kana bihi alima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne akan wannan al'amarin to wannan aya tana buƙatar waqafat tana buƙatar wasu guraren tsayuwa domin mu fahimce ta da kyau an gane da kyau da fari domin mu gane ina ayar ta dosa ayar dai tana magana wato su larabawa a lokacin jahiliya ba sa bawa mata komai na gado haka ba sa bawa ƙananun yara an gane da kyau yan za ku tuna mun faɗa a lokacin da muke farkon tafsirin wannan ayar wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba' da kuma inda muke bayani akan ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karhan wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna shay'an illa an zuwa dai ƙarshe an gane da kyau mun yi bayani a ƙarƙashin wannan ayoyin to wannan ɗaya kenan ma'ana a larabawa sun kasance ba sa ba da gado ga mata ko kuma ƙananun yara ba sa ba su wani abu na gado ɗaya kenan sannan na biyu wasu suka ce wannan aya tana magana ne akan abin da ya shafi sadaki na ainihin wato na, na mata matan nan kuma waɗanda suke marayu to menene alakar kawo wannan ayar da babin da ya gabata ko kuma da ayoyin da suka gabata sai malamai suka ce zan karanto muku bin nas yadda razi ya ce ya ce i'lam ka sani anna adatallahi fi tartibi hadal kitabi tsari na Allah maɗaukakin sarki abinda ya saba a cikin alkur'ani an gane da kyau um, fi tartibi hadal kitabil karim wa ala ahsanil wujuhi ma'ana ya zo a bisa kyawun fuskoki wa huwa annahu yadhkuru shay'an min al-ahkami wato shi Allah idan ya ta cikin Qur'ani zai ambato wani abu na hukunce hukunce thumma yadhkuru um, ba'dahu ayatin kathira ko kuma aqibihi zai sannan ya ambaci bayan wannan ayoyin ya ambaci wasu ayoyi masu yawa fil wa'di wal wa'idi wat targhibi wat tarhib ayoyin da suka shafi alƙawari na falala ko na abin da yake abu mai kyau ko kuma narko na azaba wattarghib da na kwadaitarwa wattarhib da na tsoratarwa sannan sai Allah wa yukhlitu biha ayatin sai Allah ya cakuɗa da wasu ayoyin da suke dalla ala kibriya illahi wanda suke nuni akan ainihin wato birinƙasa ta Allah maɗaukakin sarki da girman ƙudurarsa da buwayarsa subhanahu wa ta'ala Allah yakan yi haka sannan thumma ya'udu marratan ukhra sai ya koma a wani sashe na daban ila bayanil ahkam zuwa bayani na hukunce hukunce to wannan shine mafi kyawun tartibi abin yana da yawa ya faɗa ma'ana shi qur'ani yan uwa ba a salo ɗaya yake ba idan aka ambato maka ayoyi na hukunce hukunce sai a juya kuma a ambato maka wani bayani akan tauhidi a bayo maka bayani akan munafikai akan kaza akan kaza akan wa'idi akan alwa'adu akan at-targhib wa tarhib wato shi qur'ani bai zo ala namatin wahidin ba a tsari guda daya a ya zo ne an maka tanawu'ul akwai tanawu'ul ibarat an caccanza salo da uslubi jiya na faɗa idan ana sanyi sai ka ji an yi zafi idan ana sama da kai sai a yi ƙasa in an yi gabar sai a yi yamma kudu sai a yi arewa in ana magana yan aljanna kakkashen take sai a yi magana yan wuta in ana magana yan wuta kakka tsorata sai a kawo yan aljanna idan ana maganar muminai sai a yi maganar munafikai sai a yi maganar yaƙubayi sai a yi maganar kaza da kaza haka ƙur'ani yake domin kowa ya samu kasansa ya samu rabansa an gane da kyau to in ka fahimci wannan sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wasu nau'ika da dama da suka gabata a cikin wannan sura ɗin na hukunce-hukunce da takalif sannan sai ya bibi waɗannan ayoyin da yanayi na kafirai da munafikai da muka ji su ya gama wannan bayanin sannan ya gama waɗannan ayoyin da bayani na cika girman Allah da buwayarsa da izzarsa subhanahu wa ta'ala duk ba mun yi da ku ba a farkon wannan sura tun waccan shekara din sannan kuma muka zo muna bayani akan halin kafirai da munafikai a farko farko wannan tafsirin to bayan an gama sai Allah ya so ya ce to bari a dawo da kai kuma cikin hukunce hukunce domin kada ka sha'afa kada ka rafkana wa yastaftunaka fin nisa ina fata mun fahimta sai muka dawo cikin hukunci bayan mun gama da munafikai bayan mun gama da su kuma sai ka ji an ƙara cilla mu can wani ɓangare to haka shi ƙwar'ani yake wato shi yasa ba za ka taɓa ƙosawa da jin ɗanɗano da daɗi da maɗi na alƙur'ani ba saboda bai miƙe a tsaye straight kama wani metro ba gane metro ko ma'ana kama wani jirgin ƙasa a miƙe wanda baya kwana a shi ƙur'ani yana kwana yana reverse yana ƙasa yana sama kai wani lokacin har tashi yake da ma'anoni domin ka gane da kyau ina fatan fahimta to don haka dai sai anan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na kafin nisa imamul wahidi rahimahullahu ta'ala yake cewa al-istifta'u shine talabul al-fatwa in aka ce al-istifta shine neman fatawa ana cewa istaftaitu rajul fil mas'ala fa aftani ifta'an wa futiyan wa fatwa duk ana faɗi ma'ana istaftaitun rajul na nemi wane ya yi mini fatawa fil mas'alati a wata mas'ala fa'aftani sai ya mini fatawa ifta'an ko wa futiyan ko kuma wa fatwan duk ana faɗi akan haka ina fata fahimta wani lokacin a waɗannan suka ce suna ne waɗanda aka sanya su a matsayin akan ce aftaitu fulanan fi ru'yan ra'aha idza abbaraha idan mutum ya yi mafarki ya je wani ya fassara masa mafarki to zai iya cewa ya ba shi fatawa ya yi amfani da wannan lafazin amma ba yana nufin fatawa ta fiƙihu ba an gane da kyau yana nufin ya masa fassarar mafarki yusufu ayyuhas siddiqu aftina an gane da kyau ai ba suna neman fatawa ta zakka ko kuma fatawa ta wankan janaba ko fatawa ta ha'a aftina fi sab'i baqaratin siman ma'ana ya musu fatawar menene wannan abin nan da yake da suna fassarar wannan mafarki din ina fatawan fahimta abinda ake nufi da al-ifta shine izharul mushkil ka fitar da abin da yake na mushkil abin da yake na ya shige duhu bai fito sarari ba kai ma malamin fiqh ai kokari kake ka fito da mutane abin da ya shige duhu ka fito musu da shi sarari domin su gane ina fatawan fahimta an gane wannan da kyau to shikenan to menene sababin zuwan wannan aya dazu ne muku matashiya malaman tafsiri suna ambato zance guda biyu zance na farko suna cewa abin da ya sa wannan ayar ta sauka larabawa sun kasance ba sa ba da gado ga waɗanda suke mata ko ƙananun yara ba sa ba su komai na gado sai dai su harambe su zauna su cinye ɗaya kenan don haka sai wannan ayar ta zo suka zo suna tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗannan haƙoƙi ɗin sai ayar ta zo ƙauli na biyu wasu malaman suka ce wannan aya ta zo ne a babi na sadaki na mata marayu da ake haɗewa ba a bayarwa ina fata mun fahimta to sai Allah maɗaukakin sarki ya fara da cewa wa yastaftuna kafin nisa kuma suna tambayar ka dangane da a suna yi maka fatawa dangane da abin da ya shafi lamarin mata an gane da kyau sai ya ce ƙul ka gaya musu manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu ƙulillahu yuftikum fihinna Allah ne yake muku fatawa game da lamarin mata kun ji ɗaya ma'ana Allah ne yake muku menene bayani na fatawa game da lamarin mata wa ma yutla alaikum fil kitabi to daidai nan gurin ku ja layi cikin i'rabi wa ma yutla alaikum fil kitab yana da wajahi har kusan uku zuwa hudu ma'ana kuma da abinda ake baku ainihin wato ake wa mayutla alaikum fil kitab da abinda ake karanta muku shi a cikin littafi to wai menene ake karantawa a cikin littafi kuma wani littafin littafi shine qur'ani ma'ana da abinda ake karanta muku cikin alqur'ani to menene almatlu din abinda aka karanta shine abin da muka karanta da ku a baya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan har kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci ba game da sha'anin mata marayu to shine fa aka ce fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba kenan almatlu abinda aka amdata a cikin alqur'ani shine lalle a bawa mata haƙƙin su na sadaki a kula da su kada a zalunce su ina fata mun fahimta to fadin cewa qulillahu yuftikum fihinna ka gaya musu Allah yana muku fatawa game da sha'ani ko lamari na mata sai aka ce wa ma yutla alaikum da abinda ake karanta muku shi a cikin littafi menene abinda ake karanta muku shi shine ku kula da haƙƙin marayu ina fata mun fahimta amma ba a faɗi matulu ɗin ba sai ka koma ɗaiɗaikun ayoyi sannan za ka gane almatulu ɗin shine cewa haƙoƙi na marayu na sadakinsu lalle a ba da shi an gane da kyau to sai mu je tambaya ta gaba to in dai haka ne to menene mauki'in wannan a irabance sai malamai suka ce ko dai ya zamo wa ma yutla alaikum fil kitabi rufi'a bil ibtida mubtada ne an gane rufi'a bil ibtida fi mahalli raf'in ne sai ya zamo mubtada ne to sai ya zama takadirinsa yadda yake ƙulillahu yuftikum fin nisa'i an gane da kyau wal matluwu fil kitab yuftikum fihinna aidan ma'ana Allah ya ne muku fatawa game da sha'anin mata sannan abin da aka ambata cikin alƙur'ani shi ma ya ne muku fatawa game da sha'anin mata marayu menene abin da aka ambata wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama wannan aya ce take cewa ku kula da sha'anin dukiya ko sadaki na mata marayu an gane da kyau ƴan uwa wannan i'rabi na farko kenan ko kuma i'rabi na biyu suka ce a'a wannan abin nan wa ma yutla alaikum fil kitabi jumla ce i'tiradiyya kuma jumla i'tiradiyya la mahalla laha min al-i'rab kamar yadda muka faɗa a ɗazu to amma me yasa aka kawo ta an kawo ta ne saboda girmama sha'anin da ƙarfafa sha'anin haƙƙi na mata marayu an gane da kyau to yaya abin yake shi yasa ma suka ce wa ma yutla alaikum to wannan shine mubtada fil kitabi wannan shine khabar ɗinsa an gane da kyau ma'ana da abin da ake muku fatawa da shi abin da ake karanta muku shi cikin wa ma yutla alaikum abin da ake karanta muku shi an gane da kyau to fil kitabi anan wani littafin sai suka ce ana nufin lauhul mahfuz da abin da ake karanta muku shi a cikin lauhul mahfuz na dangane da adalci wa mata marayu kulawa da haƙoƙin mata marayu kula da adalci kada ai zalunci ina fata mun fahimta to wannan i'rabin idan mun dauke ta a matsayin jumla ta i'tiradiyya haka zamu fassara wama yutla alaikum mubtada fil kitabi khabaruhu ai wama yutla almatlu fi lawhil mahfuz kenan abinda aka karanta muku a lawhil mahfuz yana nan an rubuta muku cewa ku kula da haƙƙin mata marayu ku ba su haƙoƙin su ina fata mun fahimta to sai ya zama jumla ta i'tiradiyya siqat li gharad at-ta'zim da kuma attaki na wancan adalci din ina fata mun fahimta ko kuma dai i'rabi na uku suka ce ai wannan majrurun ne alal qasmi alal qasami ma'ana ya dau jarra ne wa ma yutla alaikum majrurun alal qasami ai yadda abin yake qulillahu yuftikum fihinna wa aqsama bima yutla alaikum fil kitabi Allah ya ne muku wasi'a fatawa game da sha'anin mata kuma wa aqsama kuma yana rantsuwa da abin da aka ambata aka karanta a cikin alkur'ani na kukula da wannan haƙƙinsu shi ma dai yake nuna maka ƙarfafuwar zancen haƙƙin mata marayu ku ba su haƙƙinsu ina fata mun fahimta ko kuma i'rabi na hudu suka ce a utifa alal majruri an yi atafi akan majruri wa ma yutla alaikum fil kitabi ma'ana qulillahu yuftikum fihinna wa fi ma yutla alaikum fil kitabi amma sai dai in mun dauki wannan yana da dan rauni imamu zajjaj ba zujaj ba az-zajjaj yana cikin malamin duba yace in mun dauki wannan wajahin to lalle yana da nisa kwai dangane da wannan aya ko kuma a larabci saboda afafin al-muthar ala al-mukmal abu ne da lahirce a ce ai afafin abin da yake zahiri da kuma lamiri me lamirin قل الله يؤتيكم فيهن هن دين اي ضمير ne na waɗannan mata da kuma ka ce an yi ma'atufi akan wa ma yutla alaikum fil kitab al matlu mudhar ne zahiri ne kuma ya za a yi ababan ismu zahir akan al mudbar la yumkin da ka imamu zajjaj ya ce wannan yayi nesa an gane da kyau to wannan ta'alilin ne yasa masu irin wannan fahimtar suka yi koruwaccen kira'ar tasa'aluna bihi wal arham saboda wal arham aka ce an yi azabin su akan menene bihi din ta to ba zai mu bashi haka mu kare kada mu ta yan uwa an dan fahimci wani abu ne a nan gurin abin da ake so a ce mana shi ne ubangiji Allah ya ce qulillahu yutiikum bihinna Allah yana muku fatawa gaba da sha'anin mata kun ji wannan wa ma yutla alaikum fil kitabi sannan abin da aka ambata cikin littafi na alkur'ani shi ma ya nemi ku fatawa na cewa lalle ku kula da haƙƙin mata ku tambaya har ne aka ambata a cikin alkur'ani shi ne ku ba wa mata haƙƙin su mata mara an gane da kyau Allah yana muku wasiti da haka abin da aka ambata cikin qur'ani ma yana muku wasiti da haka to wane ne ambata cikin qur'ani ina tambayar ba Allah bane to a dukkule dai ka ce Allah ya nemi wasiti kai tsaye sannan wasu ayoyin su ma sun zo su nemi wasiti kai tsaye da kula da haƙƙin mata warari. Wa ba yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i dangane da mata marayu akwai shugul shi ma anan fi yataman nisa'i menene i'rabun sa idan mun ce mata marayu sai zan an yi idafatu sifa zuwa mausufi kenan wanda wannan ba wani abu bane ba ko a ra'ayin kufiyuna kamar yadda kake cewa yawmul jumu'a da haqqul yaqin kaga yawmul jumu'a kaga an yi idafar sifa zuwa mausufi wannan babu muba la iskala alai amma su basiriyun suna ganin idafatu sifa ila al-mawsuf wannan ba zai yi ba ghairu jaiz ba zai yi na ce marartu bi tali'ati shamsi ba saboda da sifa da mausu abu ne guda daya ya za a yi a jingina wa abu daya zuwa abu daya wannan ba abu ne mai yiwuwa ba to amma dai wannan ba abun karbuwa ba ne abin da yake na gaskiya da sifa da mausu
ta yadda musubin nan wanda aka siffanta ko babu siffa zai tsayu kyan a karan kansa ina ba ta fahimta idan na ce wannan wayar baka ce na siffanta waya da siffanta baki idan na cire bakin nan za ta tsayu a matsayinta na waya ko ba za ta tsayu ba wannan microphone ɗin baki ne idan na ce microphone suna ya tsayu ko bai tsayu ba ko ban ce baki ba ya tsayu to don haka muna tare da ubiyuna a nan ya halatta kai izabatu sifa zuwa mausubi ba kamar yadda basiriyun suka tafi akan aka ba raziya ba su amsa daidai da su wannan yasa tun da sun ce ba zai yi mai idafatu sifa ila mausufi ba sai suka ce ba wai ana nufin mata marayu ba a ana nufin mata kowane iri ba ma marayu ba ina fata mun bayyana amma ne abin da aya take nufi da wasu shawahid din ana nufin fi yataman nisa'i ai an nisa'ul yatama mata waɗanda suke marayu su aya take nufi ita kuma alwatulu a waɗancan ayoyin su suke magana kai ina fata mun bayyana وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما تندى باب وباسو أبندا كوكا ينكي مصدر وباسو لا سداجي أنا zalunci a da. dole za mu tsaya a daidai gaban nan amma gobe in mun zo za mu tashi a daidai allati la tutuna hunna ma kutiba la hunna wa targhabuna an tankihu hunna wato akwai gaba gaba ne gaskiya in ba mu fifile ta ba ai ba za ta fito fili ba za mu kwana a nan gobe sai mu tashi a daidai wannan gaba insha Allah abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah yana mana cikin aya hada mu cikin ladan da kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh